أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa musulmi a yau muna laraba uku ga watan Ramadan hijira ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1437 wanda ya daidai da takwas ga watan shida miladiya aihuwa isa ɗan maryam salam shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna cikin wata mai alfarma kuma muna cikin wannan masallaci mai daraja masallacin imamu malik kuma muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a yau ita ce rana ta biyu ta karatunmu a wannan shekara muna cikin suratu ali imran aya ta talatin da bakwai jiya muka ƙarasa karatu a yau za mu tashi aya ta talatin da takwas shafi na hamsin da biyar wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala hunalika da'a zakariya rabba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء jiya idan ba mu manta ba mun karanta cewa zakariya shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi iko da dama na ya zamanto wanda zai tallafa ma Maryam domin Allah ya ce wa kaffalaha zakariya a cikin qira'a ta al-kufiyyun guda hudu wanda qurra'u sitta saura sun karanta wa kaffalaha tana yiwa wanda yake karantawa da warsh yaji an ce wa kaffalaha ya sa tsammanin kuskure ne ba kuskure bane wato riwayoyi ne dukkan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da su riwayoyi guda goma hudu daga cikin su sun karanta wa kaffalaha waɗanda ake ce ma al-kufiyun da Asim da Hamza da Kisa'i da Khalaful Ashir ana kira su al-kufiyun to waɗannan sun karanta wa kaffalaha amma sauran qurra guda shidda su ko sun karanta wa kaffalaha to menene bambancin tsakanin waɗannan kira'o'in guda biyu sannan ya za mu yi mu haɗa su domin in kira'o'i suka samu bambanci wajen shakli ko kuma wajen wata kalima za a yi ƙoƙari a ga yaya za a yi a gano bambanci saboda wannan lokaci da muke rayuwa yahudawa suna yi zurfin bincike a cikin alkur'ani wanda suna son ko ta halin kaka sai sun gano kuskure a cikin alkur'ani to kaga in an ka ce wa kafalaha zakariya to sai a ce to kuma ya an ka ce wa kafalaha zakariya kuma duk maganar maganar Allah subhanahu wataala ce sannan ya zamu yi mu gane alaka tsakanin waɗannan kira'o'in guda biyu na farko sai mu koma a cikin lugar larabci domin alqur'ani ya sabka da yare na larabawa ko ba haka ba Allah ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun sannan kuma yace wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين kenan dole sai mun koma cikin yaren larabci mu gano menene bambancin kira'o'in to in ka dibi fi'ili wanda yake ghaira mudha'af abinda ake ce ma fi'ili mudha'af shine fi'ilin da yake da shadda a tsakiyar shi sannan fi'ili wanda bai da shadda bai da alhamza wato fi'ili ne mujarrad in an ce zahaba da larabci ana nuhin ya tafi amma mudha'afin shi in ana son ya wato yayi ta'addi sai a ce zahaba ya tafiyar da shi ina fatan kun fahimce ni yanzu in mun ka ce kafala ya ɗauki ɗawainiyar tarbiyyantar da ita amma an ce kafala an ɗaura mai saboda wannan tashdidikin shine yasa fi'ilin yana buƙatar maf'uli to in an ce kafala ha zakariya da muna karantawa da qira'a mai alhamza wadda akwai alhamza zakariya tunda kun san konan a cikin yaren mu na gida muna cewa zakariya kuma mu ce zakariya dukkan waɗannan kira'o'in su ma sun tabbata ina fata an fahimce ni wancan yana da alhamza karshe wancan kuma bai da alhamza karshe to in alhamza za ta bayyana ga qira'a wadda akwai alhamza kenan wa kafalaha zakariya sai zamanto zakariya shine fa'il din amma idan muka ɗauki ƙira'a wakaffalaha to dan sai a ce wakaffalaha zakariya domin mi domin shi zakariya shi kan shi yanzu ya koma fi'ili mai wato maf'uli guda idan an kai mai shadda ya ta'adda ila maf'ulaini kenan asalinta wakaffalaha Allahu zakariya sai zamanto hu zamiri ne na Maryam sannan kuma ko wa kafalaha sannan kuma zakariya ya zama to maf'ulun bihi asali wannan dole ne kenan qira'o'in bu su karo da juna ba waccan qira'a ta ce kafalaha ya dauki dawainiyar tarbiyyantar da ita kafalaha Allah ya dora mishi mun san kuma zakariya cewa ba zai iya daukar dawainiyar maryam ba sai tare da izinin Allah subhanahu wataala domin Allah ne ya yarda ayoyin da za su zo za su nuna muna cewa sai da aka yi ƙuri'a wajen wane ne zai tarbiyyantar da ita Allah subhanahu wataala ya bashi sa'a ina fatan kun fahimci wannan to hunalika a can ko ko hunalika a wancan lokaci akwai sabani shi kai wato ismul ishara wani lokaci ana iya nuni zuwa ga lokacin da ya wuce sai ka ji an ce can wancan lokaci kuma can wancan wuri to amma aslin wannan kalima a lugha ƙari ne an kai saman ƙari wato aslin ishara da larabci shine a ce huna nan to amma in ya zamanto yayi nisa sai a ƙara kafin sai a ce hunaka idan kuma wurin yana da ƙarin nisa sai a ce hunalika ina fata an fahimce ni kenan abubuwa ne guda uku suka haɗu da ishara ishara lil ba'id sannan kuma da ishara lil ab'ad sai malaman tafsiri suka yi sabani shin idan an ka ce hunalika can wancan wurin ne ko ko an ka ce hunalika can wancan lokaci sai malamai suka yi sabani wasu suka ce to can wancan wurin ne kenan yana yiwa daga wannan wuri zakariya ya yi wannan magana ko kuma can wancan lokaci amma imamu zamakshari a cikin tafsirin shi al-kashaf yake cewa duk abin da Allah ya bada labari da ya wuce da segondu guda to ya yi nisa dalili don abin nan ba a yabayar da shi baya haka ne ko ba haka ba da Allah subhanahu wataala ya ce qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun sai ya ce awanun baina zalika bai ce awanun baina haza ba saboda har ya riga ya wuce kenan don haka kawai wucewar shi tasa abin ya riga ya yi nisa kenan hunalika a can wancan guri ko a can wancan lokaci da a zakariya rabba idan kira'a ce mai alhamza da a zakariya rabba zakariya ya kirayi ubangijin shi ya roki ubangijin shi mi yace qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba ya ce ya Ubangiji ismin rububiya kenan annabawa mafi yawanci in za su kira Allah suna kira shi ne da arrabu domin suna na rububiya yana kumshi da cewa Allah subhanahu wata'ala shi ne ya halitta da musulmi da kafirai kowa wa ya halice su Allah subhanahu wata'ala sannan suna na rububiya yana nufin komi mallakar Allah subhanahu wata'ala ne sannan kuma suna na rububiya yana nufin Allah subhanahu wata'ala shi yake tafiyar da komai to shi yasa annabawa da rabbi suke kira sannan kuma hatta da mutanen da ba annabawa ba musulmi da rabbi suke kira kafirai ma in sun tashi kira Allah za su kira shi da rabbi domin sun yarda da kasancewa shi ubangiji amma ba su yarda da cewa ba ya shi kadai cancanta abota mishi ina fatan kun fahimce ni rabbi habli min ladunka ya ubangiji ka bani daga wajenka zurriyatan zurriya wadda take tayyiba wadda take tsarkakakka mai albarka kaga a nan mutum ba a son lokacin da zai roƙon Allah ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala zuriya kawai domin wani in ya samu matsala musamman haihuwa ta yi jinkiri an yi aure ya aure mata ɗaya biyu sai ka iske mutum imanin shi ya karkata sai ce kai shi kowane iri da ba Allah ya bashi kun san muna da al'ada al'adar mu ta farko mun fi kaunar ƴaƴa maza akan ƴaƴa mata ina fata an fahimce ni sai ka ji an ce Allah ya sa matarka ta aihi tawaye kuma maza wato ta ahi ta waye kaga wato wanda ya wuce ɗai kaga adadi kenan an nuna adadin ɗai yahi na biyu to sannan kuma maza an nuna jinsi na maza yahi jinsi na mata wanda kuma wannan kuskure ne ba a san wane ne yake ɗauke da albarka ba ina fata an fahimce ni don haka abinda za mu gane annabawa sun san abin da suke yi shi yasa ba su roƙon Allah sai abu mai albarka kada ka roki Allah subhanahu wataala ya baka ƴaƴa ta kai domin ana iya baka ƴaƴa su zamanto sanadiyar halakarka wannan yaro wanda Khidir ya kashe inda ya girma da zai zamanto sanadiyya ta halakar iyaye ne wa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minaini fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra kaga gulamu an kace ashe sarmayi ne inda ya girma kuma da zai zamanto sanadiyar halakar iyayen shi don haka in mata Allah ya baka ka gode ma Allah in maza Allah ya baka ka gode ma Allah in maza da mata an ka baka ka gode ma Allah in ma ba a baka haihuwar ba ka gode ma Allah domin yana yiwa ƴaƴan nan in za a baka su za su zamanto sanadiyar shigar ka wutar jahannama shi yasa Allah subhanahu wataala bai baka ba da fata an fahimci wannan to kuma malamai suka ce dalilin da yasa wato Zakariya hankalin shi ya tashi kai tsaye wannan addu'a saboda ya ga alaka tsakankanin bukatar shi da abin da ya faru ga Maryam Maryam ana zo masa da abinci ba ta hanyar an noma shi ba ba ta hanyar an san inda yake fitowa ba ko ba haka ba to Allah da ya ba Maryam abinci kamar yadda masu ke hudi cikin wasu kistoshi a lokacin damana zai iske abincin ɗari a lokacin ɗari zai iske abincin damana kaga mukhalifun lil asbab ya saba ma irin sabubba na rayuwa wanda muke tafiya a kanta kenan wannan ya nuna cewa ubangijin da ya ba Maryam abinci ba cikin lokacin shi ba zai iya ba Zakariya da ba tare da an kalli waɗannan sabubba na duniya ba shine dalilin da ya harzuka shi yayi wannan addu'a rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba ya ubangiji ka bani zurriya tsarkakakka kamar yadda annabi ibrahim yace rabbi habli min salihin Allah ka bani da daga cikin mutane na gari ya zama to mutumin kirki don haka kuskure ne mutum ya ta roƙon Allah shi ne Allah shi bashi iya shi ta bashi iya a'a ba iya ake roƙon Allah subhanahu wataala ta kai ba innaka sami'ud du'a Allah subhanahu wataala kai ne mai karɓa addu'a kalima ta sami'a wani lokaci tana zakkuwa da ma'anar an jiya wani lokaci kuma tana zuwa da ma'anar an karɓa maka sami'a Allahu liman hamida Allah ya karɓa ma wanda ya gode mishi don haka ba kullum bane an ce sami aka ke sa tsammanin gini da fata an fahimta sai Allah ce fanadatuhul mala'ika فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أن لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء نعم زكريا yana yin wannan addu'a fanadatul mala'ika sai mala'ika ta kira shi kaga yana yiwa kenan in mun ce can wurin da Maryam take kai tsaye wannan addu'a kai tsaye an ka karba mishi domin alfa tufidul afu ma'a ta'qib ko je mun faɗi wannan cewa in an ka kawo fa'un a cikin karatu tana nuhin babu tazara babu lokaci mai yawa tsakankanin afkuwar wannan da wannan yanzu in balarabe ya ce ma ja'a isma'il fa ahmad fa ibrahim yana nuhin sun zo babu lokaci mai nisa tsakankanin su amma in an ka ce ja'a isma'il summa ibrahim yana nuhin tsakanin wannan da wannan akwai lokaci mai tsawo to tunda an ka ce fanadatul mala'ika kai tsaye mala'ika ta kira shi waɗansu malaman tafsiri suka ce nan jibrilu ake nushi kenan sai zamanto lafzi na al mala'ika yuradu bihi al mufrad wa yuradu bihi al jam' ana iya a ce al mala'ika ana nuhin daya kuma ana nuhin a ce al mala'ika ana nuhin mala'iku masu yawa domin a cikin larabci akwai kalmomin da suna ɗaukar guda suna ɗaukar masu yawa ina fata an fahimce ni kaga misali alfulk da larabci tana nuhin jirgin ruwa guda alfulk tana nuhin jirgin ruwa biyu alfulk tana nuhin jirgin ruwa uku alfulk tana iya ɗaukar jirgin ruwa miliyar duka yana ɗauka ina fata an fahimce ni miye dalili annabi annabi eh, nuh alaihi salam jirgi guda yayi ko ba haka ba sai Allah ce wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min amma kuma cikin suratul baqara sai Allah ce inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas al fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas ba jirgi guda bane yake daukowar abinda mutane duniya suke amfani da shi da yawa ne malam kenan nan dole zaka gane cewa yana iya ɗaukar mufrad sannan yana iya ɗaukar jam'i kenan nan da anka ce al mala'ika waɗansu malamai suka ce kenan ana nufin mala'ika jibril ne shi yake magana da shi ko kuma ana nufin mala'iku ne suka kira shi to yana yiwa mala'iki guda ne ya kira shi amma ba mala'iku masu yawa ba idan Allah ya turo tawaga ta mala'iku suka zo don a zartar da wani hukunci to wanda zai yi magana guda ne amma zai yi magana da sunan Allah subhanahu wataala ya turo su ina fata an fahimce ni fanadatul mala'ika sai mala'ika ta kira shi wa huwa qa'imun alhali yana tsaye yusalli fil mihrab yana salla a cikin wurin ibada al mihrab ana nufin wurin ibada amma cikin wannan larabci namu na yau da gobe in an ce mihrabi ana nufin gidan liman ko ba haka ba amma al mihrab tana nufin dukkan wurin da ake yin ibada فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا bayan mala'ika ta kira shi yana tsaye yana karatu yana sallah zuwa ga ubangijin shi kaga wannan shi yake nuna maka cewa maryam ta zamna cikin wurin ibada Allah ya karba mata ina fata an fahimce ni sannan zakariya ya tsaya yana ibada yusalli fil mihrab Allah subhanahu wataala ya karba ma ibada shi in kana son da ka roƙi Allah Allah ya karɓa ma ka zamanto mutum na gari ka yawaita yin sallah shina roƙo wa huwa yusqaimu yusalli fil mihrab li yasa Allah kawo yana sallah saboda muhimmancin sallah ya tashi da daddare yake yin wannan sallah don alqur'ani ya faɗi a cikin suratu maryam idna da rabbahu nida'an khafiyya lokacin da mutane suna can suna bacci mutane suna nan azzalumai sun ci sun koshi sun kwanta suna ganin ba abin da za a yi suna da gardukor suna da gardu'am suna da waye suna da waye kowa sun tattare suna ganin babu abin da za a yi sai a tashi ana roƙon Allah akan su wannan shine babban abin da ya kamata masu zalunci su yi hankali duk mutumin da yake zaluntar mutane lokacin da yake bacci ya ci haram ya koshi mutane sun tashi da safe sun tashi da daddare suna mai mugunyar addu'a hakan gani za a tafiya kana nan kana dibin ba abin da za a yi ba abin da za a yi kai ko ana nan ana ma addu'a wani na can an daure shi gidan kaso saboda kai bai yi laihin zamane ba bai yi laihin tsaye ba an daure shi wani na can an kai shi wuri kaza wani an badda shi daga iyali ne dukkan waɗannan mutane ana ci da gumin su suna tashi da daddare ba su ci haram ba suna roƙon Allah subhanahu wataala ya isa musu gari ka kaga dan haka dare dai lokaci ne wanda ya kamata mutum shi ibada lokaci ne wanda ya kamata mutum shi roƙon Allah an inna Allah yubashshiruka bi Yahya akwai qira'a anna Allah yubashshiruka bi Yahya anna Allah yubashshiruka bi Yahya kenan kiran da mala'ika ta yi mishi shine fassara shi anna Allah amma in mun karanta da inna Allah sai mu kaddara qala kenan qala inna Allah yubashshiruka amma in mun karanta da anna to ita anna da abinda zai zo baya gare ta fi taqdiri maf'ulun bihi jumlatu maqulul qawl فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى ألا ينايمك بشارة دا يحيى كاغانا سي ملائكة تتي ألا ينام بشارة دمي don saboda Allah ya ba da izinin a gaya mishi bai ce ba ni ina maka bushara domin mala'iku suna isar da sakon wane sakon Allah subhanahu wa ta'ala ladabi na mala'iku ba su iya cewa su sun kace suna isu cewa muna maka bushara da samun ɗa sai suka ce a'a Allah yana maka bushara saboda Allah ya turo su don haka in kana mai wa'azi ko kana annabin Allah eh sakon Allah in zaka isar ka ce Allah ya ce ka bar kokarin fitar da maganganu ka fassara ayoyi da hadisai sai ka boye su kun san mutane yanzu suna da wayo idan mutum yana son ya buga mutane sai ya samu wani hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani abu mai ban mamaki sai ya tarda ɗalibai ne sai ya ce musu to ku yi hankali kun san duniya zuwa gaba za a ga waɗansu abubuwa masu kama da kaza masu kama da kaza a bayan bawan Allah nan ya mutu shekara ashirin ko talatin sai waɗannan abubuwan su faru sai a ce kai kai malam wani waliyi na kun san malam ya taɓa gaya muna magana kaza ashe magana cikin hadisi take girma Allah shi yake bada girma kenan in zaka isar da sakon Allah ka bar mai da al'amari zuwa gare ka annabawa kullum suna cewa Allah ya ce Allah ya ce mu ba mu bane muke umurta ku shi yasa duk wani wanda yake yaki da annabawa ko da masu wa'azi ba da su yake yaki ba kai tsaye da Allah yake yaki domin alqur'anin nan ba nasu bane ko ba haka ba su iyaka su ja aya su fassara ba mutum su gaya ba mutum abinda Allah subhanahu wataala ya ce Allah yana maka bushara bi Yahya da Yahya Yahya kuma annabin Allah ne babu wani mutum wanda Allah subhanahu wataala ya kaddara ma wannan suna in ba shi ba shine mutum na farko wanda an ka fara kira da sunan Yahya ina fata an fahimce ni inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya babu wani mutum tun zamanin annabi Adam har zuwa gare shi babu wani mutum wanda an ka sanya ba suna Yahya in ba shi ba shi yasa wani sha'ir yake wato da aka haifan mai ɗa sai ya samu suna Yahya domin Yahya kalima ce ta rayuwa summa la yamutu fiha wala Yahya yana gurin dan shi ya tsawon rayuwa sai yaron ya mutu shi shina yaro sai yace sambaituhu Yahya li Yahya na sanya mishi suna Yahya dan shi rayu famata wa lam yakul li qada'illahi rabbu yace bai yiwa kuma ba yadda zani na sanya mai suna Yahya dan shi rayu amma kuma Allah ya karbe abin shi Allah subhanahu wataala shi ke iko akan komai kenan shi an mutun na farko da wanda ya samu wannan suna musaddiqan bi kalimatin min Allah yana gaskatar da kalima wadda take daga wajen Allah subhanahu wata'ala malamai suka ce na annabi Isa ake rishi wato wato Yahya kenan yana gaskatar da annabi Isa yana gaskatar da cewa annabi Isa annabin Allah ne manzon Allah ne ba dan Allah bane don me an ka sanya ma annabi Isa kalima aka kira shi kalima saboda an halicce shi ne da kalima ta Allah subhanahu wata'ala inna masala Isa inda Allah ka masali Adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وسيدا sannan kuma zai zamanto shugaba in an ce shugaba wato abin koyi a cikin aiki na alkhairi domin dukkan mutum yana fatan a ce shi a abin koyi a cikin tsari na alkhairi ko ba haka ba sannan kuma mutum yana fatan yana gurin a ce an gani gare shi an yi koyi da shi hatta da kafirai yanzu da musulmi suka lalace suna koyi da wa suna koyi da kafirai shi yasa mod kullun har da shirmi sai sun hiddo in sun ka hiddo wa ga kai gobe su hiddo wannan kai gobe su hiddo wannan kai in kafiri na kasar Amerika yayi wani aski sai kai iri ne in yayi kwanya uku kai kwanya uku in yayi kwanya guda kai kwanya guda in an ka tambaye shi mine ne yasa kai wannan kwanya guda sai ce bai sani ba kaga kai kana bin wanda yana yin abin da bai san shi ba ka yi shi bacewa ina fata an fahimce ni to don haka zakariya sayyidan shugaba ne wa hasuran sannan kuma hasur ne waɗansu malamai suka ce hasur shine wanda bai zuwa zuwa ga mata da yawa daga cikin tafsiran da muke ji shine cewa wanda bai haihuwa shine a hasur yahya ba zai zo zuwa ga mata ba kuma kariya ce gare shi ana ganin an tsarkake shi ina fata an fince ni amma waɗansu malamai irin su qadi iyad ya ce wannan ba yabo bane ga annabin Allah ba yabo bane ga annabin Allah a ce bai zuwa zuwa ga mata ko ko bai haihuwa a'a hasur kalima ce wadda tana nuhin wanda an hane shi daga abkawa cikin zunubi domin kalima ta hasara tana nuhin iyakancewa kalima ta hasara tana nuhin shamaki kenan an sanya shamaki tsakanin shi da sabon Allah subhanahu wataala shi ya sama a cikin suratul baqara da aka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikin haji mi Allah ce wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara min al hajj shine uhsirtum in an sha makance ku an katange ku an hana muku isa daga dakin Allah da haka kalima ta hasara tana nuhin an sha makance abu shin an sha makance shi daga zuwa wajen mata shine wadanda suka kalla sai suna ganin kamar yabo ne suka yi mishi amma alhali ba yabo bane a'a an sha makance shi daga zuwa zunubi domin rashin zuwa zuwa ga mata ba shi kaɗai ne sabon Allah ba akwai mutumin da baya zina amma yana shan giya ko ba haka ba sannan kuma ba yabo bane don an ce mutum ruhbaniya ce tsari na kiristanci mutum a ce bai zuwa zuwa ga mata a'a tsoron Allah ba rashin zuwa ga mata yake ba inda ya kamata ka je inda Allah subhanahu wata'ala ya umarni ka je kidan don haka lokacin da mutum yayi aure wannan in ya je gaba ta karama ce gare shi sannan kuma in ana gudun zuwa ga ƴa mace to ai kuma ba za a samu zurriya ba sai ta sai ta hanyar ƴaƴa shi yasa duk zagin da kuka ga turawa suna man manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko suka ko kushewa akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aure ba su faɗin kissan annabawan su in kun ka diba cikin littattafan su akwai annabi mai mata 100 akwai annabi mai mata 150 akwai annabi mai mata 200 akwai annabi mai mata dubu a cikin littattafan su na yanzu to ya za a yi dan an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mata tara ko sha ɗai ko a wata riwaya mukaddarta har sun kai sha shidda tsakanin mata da koyangu me a abin zargi ciki babu wani abin zargi a cikin wannan don haka ba laifi bane a ga mallan zai nemi aure abinda Allah laifi a ga mallan na faka Allah ce wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya ba kai ne annabi na farko wanda ya fara yin aure don haka hasud zance mahi inganci shine mutumin da wato an kare shi daga afkawa a cikin zunubi annabawa kuma ba sa fadawa a cikin kaba'irori sai dai sabani a tsakanin malamai shin suna aikata kananan zunubai ko ba sa aikatawa da yawa daga cikin jamhurin ahlus sunna sun tafi cewa suna aikata kananan zunubai wa nabiyyan sannan kuma annabi kaga ya samu sifofi masu dama minas salihin sannan yana daga cikin mutane na gari waɗansu malamai suka ce a'a as-salih mutun na gari in an ka ce annabi mutun na gari an rage mai daraja ya kamata a ce nabiyyan annabi ne mina salihin daga cikin annabawa amma kuma in kuka duba annabawa ko ina su suna cewa Allah ya sanya su cikin nagari ko ba haka ba annabi yusuf ya ce rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin annabi ibrahima Allah ce wa laqad istafainahu fi ad-dunya wa innahu fil akhirati lamina as-salihin to kaga wasu malamai suka ce a'a nan as-salihin ana nufin annabawa ko kuma mu ce as-salihin yana daga cikin mutane na gari amma mutane na gari mataki mataki ne ko ba haka ba to suna cikin kololuwa daga cikin mutane na gari qala rabbi anna yakunu li gulam to nan sai zakariya ya fara magana da ubangiji yana jin dadin magana kaga da an ce Allah yayi alkawari yana shakka annabawa suna shakka abinda Allah subhanahu wataala ce zai faru ba su shakka to ai bai dace sai ya tambaye ta yaya za a samu ta ba ina fata an fahimce ni to amma magana da mala'iku da magana da ruhi wanda baka gani kullun sai ka ji natsuwa tana zo maka shi yasa sai ka nemi duk lokacin da kake jin dadin zancen mutum duk yadda za a yi a kamai ruwa a kamai abin sha a ja fanni daban-daban saboda a ci gaba da zance ana jin daɗi ina fata an fahimce ni sannan ɗan adam bai cika hankuri ba kullun yana son ya san kakali abu zai faruwa saboda shi ya san dai abin nan mai wahala ne ga Allah bai da wahala amma kuma yana jin daɗin magana da mala'ika bai son ta katsi sannan kuma yana son ya ji kakali da zuciyar al'amuran shi shi yasa kullun in an kai magana sai ka ji an ce da Allah ku dan fayyace mu da muji ina ne ake ciki to anna yakunu li gulamun yaya zan samun da wa qad balagani al-kibar amma girma ya kama ni girman da ya kama zakariya girma ne babba ya kai ƙarshe don ya ce wa qad balaghtu min al-kibari itiya asalin kalma ta utuhu shine abin da ya kai matuƙa shi yasa mai girman kai ake kira ne da al'ati mai girman kai mai ƙetare iyaka kenan wato girma ya kama ni har na zan tugub tugub na rududduge wa imra'ati aqir matata kuma ba ta haihuwa bakarariya ce kalima ta aqir ya kamata a kawo mata ta'un a ce wa imra'ati aqiratun amma ya juzu a ce aqil ba ta haihuwa shikenan khalas ya juzu fihi almuzakkar wal muannas amma in kai niyyar bambantawa tsakanin namiji da mace kana iya cewa umra'ati aqira amma dai nan aqil an kace duk cikin alqur'ani aqil kinan kan kaji wani ya ce imra'ati aqir kace yayi kuskure a'a imra'atun aqir wa imra'atun aqira duka ya halatta mata ta ba ta haihuwa malaman tafsiri suka ce rashin haihuwar nan tun tana budurwa ne a nan ya ce matata ba ta haihuwa yanzu ne an ba ta haihuwa ko tun tun da a'a sai ya ce wa kanat imra'ati aqira matata tun can tun can lokacin da muka yi aure ba ta haihuwa kenan matsala yanzu daga matar shi take ba daga gare shi take ba shi matsala sai matsala ce ta girma amma namiji yana iya da shekara 80 ya haihu yana iya haihuwa da shekara 100 ma amma mace da an kai shekara arba'in da biyar hamsin shi kenan hatta da shawar ɗan miji ba ta da bukata to yanzu mace girma ya kama ta ta kai shekara hamsin mijinta kuma yana da shawa kuma yana son ya ƙara aure kuma an ce baya yi ya za a yi kaga an ɗauko tashin hankali shi yasa zaman lahiya ba zai taɓa ƙarewa ba a gidan da mahaifi yana son ya ƙara aure ya tsuwa ƴaƴan shi suna son su hana ba su yi ba baban su gata ba wallahi inda sun gane babban alkhairi gare su su bar mahaifinsu yayi aure domin ya fi a ce an gan shi gidan mata su suna kishin uwarsu ne ko mahaifiyarsu wadda take hana su taimaka ma mahaifinsu sai in, in suna da hali su ce ku bar bashi kuɗi da yawa in ya tara ya tara ko zawara ta shina karuwa a ba alkhairi bane wallahi ya kamata su bar mahaifinsu yayi aure domin kada a ganshi wani wuri mace da ta kai shekara 50 shawar ta za ta ragu kwarai yana da wahala kaga mace ta kai shekara 60 tana shawar ta namiji bai yi to shi ko namiji da shekara 60 70 yana shawar ƴaƴa mata an ce ba zan yi aure ba ya za a yi kaga dole fitina ta tashi cikin gida wa imra'ati aqir matata tsohuwa ce ta kasance bakarariya ba ta haifuwa sannan kuma can ya ce wa kanat imra'ati aqira tun farkon rayuwarta ta kasance ba ta haihuwa qala kadhalika Allah sai mala'iki ko mala'ika yace ma annabi zakariya kadhalika Allah kamar haka ne Allah subhanahu wata'ala yaf'alu ma yasha Allah yana aikata abin da ya ga dama kenan ba wani abu bane ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa cikin suratu maryam an ka gaya mai wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a an halitte ka can gabani baka kasance komai ba kenan ubangijin da ya samar da kai can da babu ka yana da izinin ya samar da wani abu ta hanyar kai da matarka abin ya fi sauki tun da can babu aka yi balle abin da ana ganin ga mahaifiya ga mahaifi kaddara wa haihuwa ɗaya za a yi za ta zo da yarda Allah sai ce mi
قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار قال رب اجعل لي آية زكريا يسي يا أبنجي كسنيا من علامة كن قد ينتي وربي alhali ba da Allah yake magana ba tunda an ce mala'ika ce take magana da shi kan kumanta to dan saboda mala'ikin da izinin Allah yake magana shi yasa ce rabbi ja'al li aya ba wai yana nufin mala'ika ubangijin shi bane amma yana roko tunda mala'ikan sako ke isarwa daga Allah yana cewa a isar da zakon shi zuwa ga Allah domin a kawo mishi rabbi ja'al li aya ya ubangiji ka sanya mini aya qala ayatuka alla tukalliman nas yace alamar da za a sanya ma Allah tukalliman nasa ba za ka iya mu mutane magana ba salasata ayyamin kwanaki guda uku ina fata an fahimta kwanaki guda uku to don haka shin zakariya ba zai iya mu mutane magana ba kwanaki guda uku illa ramza sai ishara kina in ya tashi magana sai dai yayi nuni haka amma ba zai iya bude bakin shi magana ba to rashin lafiya ya kama shi ko komi a'a komai bai safe shi ba alama ce wadda Allah subhanahu wata'ala ya nuna mishi bakin Allah yake bashi izinin yin magana ko to shikenan an hana mai yin magana kak an tsaika da ya tashi in magana sai ji bai iyawa amma in zai nuni zai yi in zai tasbihi zai yi in zai yin istighfari zai yi amma da ya tashi yin magana an rike bakin alama ce kaga Allah subhanahu wata'ala ya nuna mai aya babu wani ciyo babu wani abu an ce mai salasa layalin sawiya sawiyan nan wato halun ne kana cikin koshin lafiyarka ba ka da wata matsala ina fata an fahimce ni sannan kuma nan an ce salasata ayyam kwanaki guda uku cikin suratu maryam an ce layalin da yini kenan sai ya zamanto yini uku da dare uku cicicif su za a hada don nan ayyam an ka ce ayyam shine yini shi ko layali darrai ko to shi kenan an ka hada su kwanaki guda uku kenan zai zama to yini uku da dare guda uku amma akwai wata riwaya ta ibnu abbas da take cewa sawiyan tana komawa ne zuwa ga kwanaki sai zaman to salasa layalin sawiya a cikin suratu maryam ana nuhin kwanaki guda uku daidaitattu waɗanda suke cikakke sai Allah subhanahu wataala ce wazkur rabbaka kaseeran amma ka ambaci ubangijinka da yawa zikri ana buƙatar musulmi ko da yaushe rinka zikirin Allah subhanahu wataala domin mi domin zikirin Allah kullun yana nuna kana tare da ubangiji in baka zikiri kana cikin matsala amma kuma zikiri irin yadda sunna ta karantar za a yi zikiri ko ba haka ba an ce a yi zikiri kasira sai wani ya zo sai ya kayyade ma ya ce ma dubu talatin da uku da ɗari uku da talatin da uku kaga wannan rakamin in ba shi an ka baka ba baka ji abin ya kama ka sai a ce ka sai kai hailala in kana da bukata ɗari da goma sha ɗaya to in ya ji ɗari da goma sha ɗaya sai ce ta malamin ga hawa ya sa abin da shi kai tun da ka ji ya ce ɗari da goma sha ɗaya ban wuce ba kana zuwa kai yi ɗari da goma sha biyu bukata ba ta biye ba ka zo wajen shi ce mallam bukata ba ta biye ba sai dai ɗari da goma sha biyu sai ce ehe kai da nace ma ɗari da goma sha ɗai kada tashi ka ƙara shi su harka ta lalace don haka zikiri dai kala biyu ne akwai zikiri muƙayyad akwai zikiri mutlaq zikiri muƙayyad shine wanda nassi ya zo ya ce ga yadda ake yi an ce cikin sujada ana cewa subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la so uku ba tare da ka ƙara wa bihamdihi ba don shi wa bihamdihin nan babu shi bai inganta ba an fahimce ni to kaga wannan an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin nawa guda uku kenan uku uku ake bukata gare ka amma akwai wasu riwayoyi sun nuna yana yin goma wani lokaci kenan sai kai subhana rabbil a'la uku ko subhana rabbil a'la goma subhana rabbil azim uku ko subhana rabbil azim goma wannan su ne da su ya tabbatar kaga wannan shine ake cewa muqayyad amma akwai zikirin Allah mutlaq wanda ba a ce ga bakin iyaka wanda zaka yi ba ka dauki hanya zaka shago kawai sai ka fara zikirin Allah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah haka kai shagon ka guda nawa kai baka sani ba amma ba dole ba sai ka lissafa ka san nawa ne kai domin an ce udhkurullaha zikran kathira sai kai ambaton Allah in karatun alqur'ani kai shi ba zikiri ne babu adadi amma cewa sai an sa adadi wanda nasi bai tabbatar da shi ba to wannan kuma wata hanya ce an kashe ka Allah ya ganar da mu wazkur rabbaka kaseeran wasabbih bil ashiyyi wal ibkar sannan kai tasbihi ga ubangijinka bil ashiyyi da safiya wal ibkar kuma kai tasbihi a lokacin marici nan tasbihi waɗansu malamai suka ce ana nuhin yayi sallah shine tasbihi wasu malamai suka ce a'a shine tasbihi amma in ma mun ɗauki sallah ne cikin sallah akwai tasbihi subhana rabbil azim subhana rabbil a'la sai ya zamanto wato an ce tasbihi utliqa shay wa urida bihi wato kullahu ma'ana an faɗi juz'i amma gaba dai ake bishi asalin sallah ta shahi karatun alqur'ani ta shahi tasbihi sai an ka sanya zikri dan ya zamanto ya shafi gaba daya sai Allah ce wa iz qalatil malaika
وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين وإذ قالت الملائكة كأنبتا ما متاننك لوكة دا ملائكة تتشي كلا ملائكة جبريل يتشي يا مريم يا كي مريم إن الله اصطفاك حقيقة الله سبحانه وتعالى يا زابيك وطهرك sannan Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake ki sun ka ce Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake ta daga shafa ta iya maza wani namiji ba zai kai ga jikinta ba kira ita haka an kai mata rayuwarta addu'ar da mahaifiyarta ta yi mata na cewa tana fatan Allah subhanahu wata'ala ya albarkanci wannan ƴata ta sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya kare ta daga sharrin masu sharri daga shaitan Allah ya kare ta ba ta shawa ‘ya'ya maza sannan kuma ba za a barin wani ɗalibin ya kai gare ta ba shi ne wata haraki wasafaki ala nisa'il alamin sannan kuma Allah ya zaɓe ki a kan nisa'il alamin matan duniya gaba ɗaya to nan kuma akwai magana shi ba ko ba haka ba shin maryam ta haiku wace mace a duniya ko ko ba ta fi ba malamai sun tattauna akan wannan mas'ala waɗansu malamai suka ce nan ala nisa'il alamin ana nufin matan da suke rayuwa a lokaci guda tare da Maryam kenan wato mutanen da suke rayuwa da su a wannan lokaci bisa ga doron ƙasa babu wata mata mai daraja irin tata waɗansu malamai suka ce a alal alami na ɗauki cewa gaba ɗaya to amma inda za a samu matsala za mu zo mu iske akwai waɗansu mata waɗanda suna da fannoni masu girma khadija matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi mata bushara da aljanna ita ce farkon wanda ya imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Aisha hadisai sun tabbata na falalarta wanda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato waɗanda suka samu kamala daga cikin mata wato ba su da yawa kamula minar rijali kasir waɗanda suka samu kamala cika irin ta ɗan adam ba wai ana nufin sun kai duk inda ake bukata ba ɗari bisa ɗari domin ba a samun ɗari bisa ɗari kamala ta gaskiya tana ga Allah amma kasancewar ɗan adam ya samu cika ya samu kamala to mazaje da dama sun samu wannan amma walam yakmul min rijal ba a samu ba daga cikin maza wai daga cikin mata waɗanda suka samu kamala sai guda biyu Asiya da Maryam to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta'qibi bayan wannan magana yace wato Aisha falalatta akan sauran mata kamithlu sarid ala sa'ir ta'am kamar yadda abinci na sarid wanda da ana yin shi ne abinci ne wanda ake hadawa da fulawa da garin alkama da mi da mi da zumuwa wanda abinci ne mai daraja to shi ne matsayin daraja ta Aisha radiyallahu anha to sai malamai suka tattauna shi yasa wadansu malamai suka ce a'a ala lisa'il alamin maryam ita ce mutlaq ne am wato amun baqin ala umumihi wadansu suka ce a'a banda matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda shi ne fiyayyar halitta Allah to kuma Allah bai zaben mai sai mata waɗanda suke su ne suka fi koɗa mata a duniya to wallahu a'lam ya maryam uqnuti li rabbiki ya ke maryam ki da'a ga ubangijinki shine uqnuti li rabbiki ki da'a ga ubangijinki wasjudi sannan ki yi sujada warka'i ma arraki'in sannan ki yi sallah tare da masu yin sallah wannan yana nuna cewa kenan ayi jam'i tunda an ce mata usjudi ki sujada nan sallah ake nufi warka'i ma arraki'in sannan ki ruku'i tare da masu ruku'i kina aje masallaci ayi sallah ba kamar yadda waɗansu suke ganin sallar jam'i ba babu ruwansu da ita kaga mutum ya yi kwanci ne yana da azumi amma da ya yi sahur sai karfe biyar yake tashi sannan ya ramka subahin ya buga ta minti ɗaya azuhur minti ɗaya la'asar minti ɗaya sannan ya jire man gari babu sallah wani kuma a'a saboda shi oga ne ya kai oga don haka bai halatta sallar jam'i sai lokacin da ya ga dama in ya ga dama ya zo in ya dama kada ya zo irka'i ma'ar raki'in Allah ce mata ki yi ruku'i tare da masu yi ruku'i wannan kaga in mun yi aiki da shar'u man qablana wannan ya halatta mata ma su zo masallaci su yi sallah in babu wata fitina a bar mata su zo su yi sallah su samu ladan jam'i ya halatta to amma yin jam'i yanzu cikin musulmi mutum an ce musulmi mutum miliyar guda muke da rabi ko da miliyar mutum miliyan 700 mutum nawa ga samun jam'i sai mun bi cika wannan in ka ga shi jam'in sallar asuba ba wannan watan ramadana ne ake samu shi akwai wani yanzu ya kai shekara ashirin bai samu jam'in sallar subahin ba kuma shi najeriya in za a shiga aljanna shi na firimi wani bai sallah wani kuma yana zuwa sallah ya sallah jam'i da tanzanta daga wani lokaci zuwa wani lokaci saboda kun san nijar wayo aga mutane in an ka gane baka zuwa sallah ba a yi ba sallah to shi ko tsoron yake bar ma diyare abin faɗi sai ce to kaga mutanen gaba dai irin kasuwa ko da dai tan zatan da ana gani da shi Allah ya san ko ce irin sallah kake zalika min anba'il ghaib
zalika min anba'il ghaib nuhihi ilayk وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ذلك وانتن من أنباء الغيب yana daga cikin abubuwa na gaibi labarai waɗanda suke na gaibi nuhihi ilaik waɗanda muke maka wahayinsu wannan kama abubuwa ne raddi ne ga waɗanda suke ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba annabin Allah bane lokacin da Maryam ta yi rayuwa bai sani ba ko ya sani to ya aka ya samu wannan labari bai taba zuwa wata makaranta ba yayi karatu bai taba zuwa wata jami'a ba yayi karatu ba a san malami ne ba kuma bai iya rubutu ba to ina ya samu wannan shi yasa Allah ce zalik wancan labari min amba'il ghaib yana daga cikin labarai na gaibi nuhihi ilaik wanda muke baka labarin shi shi yasa duk lokacin da Allah ka kissa ta mutanen da suka gabata ko Allah ya kawo labarin waɗansu abubuwa da suka gabata wanda ba yadda za a yi a kai ga sanin su in ba ta hanyar wahayi ba sai Allah subhanahu wata'ala ya yi ishara zuwa ga wani da Allah subhanahu wata'ala ya ba da kissa annabi Yusuf alaihi salam a ƙarshen kissar sai ya ce mai tilka min amba'il zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilayk wa ma kunta ladaihim iz ajma'u amrahum wa hum yamkurun da Allah ya bada kisa annabi Musa alaihi salam a cikin suratul qasas sai ya gaya mai wa ma kunta bijanibil gharbi iz qadayna ila Musa al-amr wa ma kunta min ash-shahidin walakinna ansha'na qululan fatatawala alaihim al-umr wa ma kunta sawiyan fi ahli madyan tatlu alaihim ayatina walakinna kunna mursilin sannan da ya bada kisa annabi nuh annabi nuh a cikin suratul hud yace tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين da haka wannan yana daga cikin labari da gaibi wanda muke yi maka wahayin shi ba kirkirowa kai yi ba sannan kuma ba wani mutum ya karanta ya kasance yana karantar da kai ba wa ma kunta ladaihim baka kasance halarce ba iz yulquna aqlamahum lokacin da suke jefa alƙalumman su don su yi ƙuri'a ayyuhum yakfulu maryam wane na zai tarbiyyantar da maryam kaga ashe da aka yi jayayya kowa yana son a ce shi zai runo wannan yarinya menene sirri saboda ya ce ta mutum nagari salihin bawa ya yarda da Allah bai yarda ya cin amana ba ya aje ma iyanai kuɗi cikin bankoki saboda kada su wahala bai ci haram ba ya aje ma iyanai bai zalunci al'umma sai ba ya kwashi kuɗi ya kai ƙasashen waje don saboda kada iyalai su wahala ya bauta ma Allah ya barta ga Allah to shi ko duk wanda ya ma Allah aiki zuriya ta ba za ta lalace baya gare shi ba Allah shi yake kare musu dukiyarsu kuma shi zai kare musu tarbiyyarsu shi yasa kaga sai Allah kawo mutane na gari kowa yana cewa hadda annabawa ku diba zakariya na cikin annabawa yana son a ce sai yayi ƙuri'a don saboda shi zai tarbiyyantar da ƴaƴan bawan Allah don haka mine ne kamata mu yi anan mu yi ma mu tarbiyya mu aza su ga hanya ta gari mu ciyar da su da halat mu koya musu kuma yadda ake neman halat kuma mu kwadaitar da su daga neman halat wannan shine tarbiyya ko ka mutu in sun iya neman halat kuma ka yi ma Allah aiki wallahi ba su lalacewa lokacin da dukiya ta yi kusan lalacewa ta waɗannan matasa marayi sai Allah kawo wanda zai gyara wannan katanga tasu don saboda dukiyarsu ta tabbata wa ammal jidaru فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تعويل ما لم تستع عليه صبرا kaga shi yayi mamaki annabi Musa da aka zo aka tada katanga lokacin babansu yana cikin kasa ko yana da rai amma dukiyar ta halacce ya aje ta bai ga amini ba wanda zai ba wannan dukiyar ya aje ta amma sai Allah ya kawo wanda zai tayar da wannan katanga sai ya gaya mai ubangiji ne yayi niyyar in zo in tayar da wannan katanga saboda bi saboda abuhuma saliha babansu mutum ne na gari to ina aikin mu yake sai muna tunanin duk ƴaƴan mu suna iya lalacewa baya gari bi kai ma Allah kai kai ne kake iya tarbiyantar da ƴaƴanka da ranka ɗiyanka suke lalacewa ko ba haka ba mutane da dama sun yi duk abin da za su iya yi sun bar ƴaƴansu sun halaka don ba da za su iya da su amma in kai ma Allah aiki ko kana da rai ko ka mutu sai tarbiyyantar da ƴaƴanka amma in ba kai ma Allah aiki ba kana ji kana gani ƴaƴanka suka shiga cikin wahala duk mutanen da suke zalunta al'umma yau ɗiyan manya da ake sata dukiya a kai ƙasashen waje saboda su me suke zama cikin al'umma da sun tayi turai wanda ya kamata sai su yi karatu sai su koma ba suna an manya-manyan mashaya su ne manya-manyan masu biyan mata sai a kawo yaro kaji shekara ta ashirin turai bai samu diplom ko guda ba da can ya hauka cike kuka ji an ce ya bi bandi an halbe shi duk yadda kake kokarin kai tattalin ƴaƴanka in dai ba ta hanya ce ta gari ba kai aikin banza amma in kai mutum ne na gari wallahi ko ka mutu iyanka ba za su lalace ba dalili kuma kaga aya wa kana abuhuma salihah sannan kuma wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfuru maryam ana riganganto ana tserereniya ana son a samu wane na zai daukar nauyinta saboda babanta mutum ne na gari Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da mu wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun baka kasance ba a gunsu a wurinsu lokacin da suke jayayya ta cewa kowa yana son ya samu shine zai yin tarbiyya ta Maryam alaihi salam idh qalat al malaika إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين إذ قالت الملائكة كأنبتا ممتاننك لوكة عند ملائكة تتشيق وملائكي يتشي يا مريم يا كي مريم إن الله يبشرك الله يلا يمكي بشارة كنت دي هريم ملائكة ينا مغانا ني da sunan wa da sunan Allah shi yasa yake cewa Allah yana miki bushara domin da yazo ce mai an kai ce Allah ya ce ina fatan kun fahimce ni su kuma ba su saba ma abinda Allah subhanahu wataala ya ce لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون أن أن وإن الله يبشرك بكلمة منه ألا ينامك بشارة دوة كلمة دق وجنشي شين إيسى عليه السلام ومن أنهل تشهد ونن كلمة كما كما اسمه المسيح عيسى بن مريم suna ne almasih masihu to kaga shi yasa kristoci a wannan lokaci da suka shigo kasashenmu sai suka gane mutane in an ce jezi haka nan ba su karba saboda da an ce abu faransai da mutane tsoro da suka yi christ jezi christ mutane ba su karba to amma sai suka diba cikin alkur'ani an ce almasihu kuna gane ni shi yasa yanzu sai suka cire sai suka ɗauki yesu almasihu duk gidan rediyon da yanzu yake wa'azi da kiristanci ka tai ka bincika zaka ga kiran Yesu almasihu kai ko in kana sauraren alqur'ani sai ka ji malamai sun ce almasih ya ce ah lalle abin nan da aka cewa duk addinan nan duka guda ne babu wata matsala ko ba haka ba wannan rikici ne to Yesu almasihu da kuke cewa Yesu almasihu Isa mu a wajenmu annabi isa annabin Allah ne sannan kuma bawan Allah ne to ku ku gaya mana ku wajen ku mine ne kaga su a wajen su annabi isa mine ne Allah ne sannan kuma Allah nan mu a wajen mu Allahu ahad ko ba haka ba qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad su kuma a wajen su Allah uku ne trinity da suke cewa an dangale ko trinite Allah uku ne akwai Allah akwai Isa shi ma Allah ne akwai ruhi mai tsarki waɗanda alloli ne guda uku wasu kuma su ce akwai Isa Allah Maryam Allah sannan kuma akwai Allah babba to wannan dubara da ake yi ana cewa duk addinai guda ne in ka bauta ma Allah duka aljanna za ka shiga ba gaskiya bane addini guda ne Allah ya yarda shi shine addinin musulunci duk wanda bai yarda da addinin musulunci ba bai yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wutar jahannama yayi direct amma yanzu sai suka gano musuluncin mutane sun gane shi sai a ce a ai ku Allah kuka bauta ba mu ma Allah ne muke bauta ba duka aljanna za ku ƙarya ne Allah bai taba yarda da wani addini ba in ba addinin musulunci ba al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إن الدين عند الله الإسلام da zaran baka bi musulunci ba ka kafirta gaba daya to amma yanzu saboda turawa su suke da karfi a kanmu su suke ba da kuɗi ana taimakawa ana buɗe proje proje su suke taimaka ma masu jagorancin kasashe to sai a ce a ai addini munan kasashen mu katoro bin dinar fursan musulmi muke amma gwamnati ba za ta iya gina masallaci ba kamar yadda ba za ta iya gina iglis ba katrovin na fursan musulmi na amma ba a gina masallaci saboda akwai 0.5% na kiristoci su ma sai ce an gina musu coci amma shugaban ƙasar cote d'ivoire ufie ya gina babbar coci duk ƙasar cote d'ivoire babu irinta kuma ya gina babban masallaci wanda duk ƙasar cote d'ivoire babu irin shina nan buwake ko ba haka nan bane da aka zo aka ce ba a yin sallah a cikin shi wasu malamai sun ce ba a shiga masallacin kirista kahiri da yace wallahi wannan masallaci za a yi sallah cikin shi ku kwantar sa hankali sai yasa an ka samu mai manya manyan gartukor suka je masallaci ko da sahiya ta waye sallar asuba duk wanda ya zo jika biyar aka fashi da kahi ta kofar masallaci san kimin sabuwa ko da an ka kira sallar azhur masallaci ya cika to jika biyar biyar ina daga nan shi kenan aka ci gaba da sallah da ba ta subahi an ka basuwa wanda an rabo ya samu wanda bai rabo ya samu Allah ya kyauta to da haka zancen a ce da yahudanci da kiristanci kamar wannan lokaci da muke ciki a yi taqarub bainal adiyan a kusanto tsakanin addinai ko ko ittihadul adiyan duka a cakuɗa addinai su haɗe su zan addini guda wallahi wannan ƙarya ne ba zai taɓa yiwuwa ba kuma duk yadda ake yaudara a ɗauko minister a ce wannan minister da zafai religious ai minister yana da izinin ya zo wajen wato biki na musulunci kuma ya zo wajen biki na kiristanci a zo a ɗauko malamai na association ta musulunci a zo a kawo su wajen biki na kiristanci wallahi wannan yaudara ce in kuna gaya mu mutane gaskiya ku gaya musu gaskiya domin lokacin da an ce za a yi biki na fet wannan wadda ake yi wadda ɗiyan musulmi suke kashe kuɗi da dama za ka gani an ce ma yau le 25 pak ko le 26 na ko le 31 rana ce ta aihuwa annabi isa le 25 ko le 26 sannan rana ce ta yi ma annabi isa suna le 31 tun da sati ya kewayo za ka ga an buɗe ƙohohi mawaƙa an ba su dama su cika wurare da konser-konser gidajen giya za a yi odar giya mai yawa 'yan mata da samari mahaifi za ka ga ya ɗauki kuɗi envelope jason sankant mil ya aje ma ɗane don shi sorti ɗiyatai ya aje mata kuɗi don ta yi sorti sannan gwamnati za a ba da izini a buɗe gidajen tele suna gwadin shashanci da fitsarinci ko ba haka ake yi ba to yanzu mu kaddarta shin yanzu annabi isa shi ya umarni da wannan aiki yanzu annabi isa shi ya zo da shan giya shi ya zo da concert shi ya zo da zina karuwai su ma su zo su tashe su more duk dai wanga cikin son Yesu almasihu ne to saboda addinin ba na gaskiya bane shi yasa yake samun wannan sannan kai musulmi a zaka za a zo da kai ana cewa kuna da tsatsauran ra'ayi a zo a dauko ka a zo ranar Levensen a ce ranar aihuwar Yesu almasihu Yesu almasihu a wajen mumine ne annabi Allah ne a wajen kiristoci wa Allah ana aihuwa Allah ha kamar yanzu misali za ka sai wajen wannan biki sai ɗanka ya gani ka ce baba ina za ka ka ce za ni je wajen bikin murna na aihuwa Allah haka ka san irin kallon da zai yi ma ha ce to mutumin ga ha mamma ke ji abinda baba ya ce wai za shi wai wajen bikin aihuwa Allah murna ga shi wa za a yi ma murna sati ya kewayo letaranta ɗan kuma kun ka zo wajen suna ya ce baba ina za ka kace zani wajen yi ma Allah suna ana ma Allah suna ku dibi irin yadda turawa suka kaskantar da ubangiji sun mai da Allah ana aihuwa sai sun mai da Allah ana yi mishi suna a zo a zamana kamar irin yadda ake yin fet batal da ake cewa batal to don haka wannan biki haramun ne musulmi ya ci abincin wannan biki don walima ce ta Allah Allah kuma ba a mai walima haramun ne wani malami ya zo wajen wannan biki hashi ce da musulmi da kristoci duka ɗaya ne wannan shirme ne babba ibnul qayyim yayi littafi ahkam ahli zimma ya haramtar da dukkan abin da yake da alaka da wannan idi na kafirai kuma bai dace musulmi ba ya halarta ko ya bada gudunmuwa ta balle mu bar matasan su lalace su halake su kasance suna bin wannan tambada da ragaita kuma ana darme musu gindi suna yin abin da suka ga dama amma duk lokacin da aka ce za a yi wa'azi a dawo mutane zuwa ga hanya sai a ce ana son a lalata mutane ina ganin yan uwa musulmi lokaci shi na matsowa inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-masih isa ibn maryam kenan al-masih nan suna ne wanda alqur'ani ya bashi ba wai cikin littattafan su bane isa ibn maryam isa dan maryam dukkan alkur'ani in ya kawo isa sai shi ce ibnu maryam bai danganta shi zuwa ga uba domin bai da uba ina fata an fahimce ni ba a ce isa ibnu allahi ba amma su ko suna cewa isa dan allah ne wajihan fi dunya wal akhirah yana da daraja yana da kima wato wajih daga alwajhu ne huskar ka ita ce abu mafi daraja a dan adam ko ba haka ba in ka ga mutum bai ya zai iya cin mutuncin ka gaba gare ka to balle ma in babu ka da yawa daga cikin abin da ake yi ma in babu ka nan idan kana tsaye ba za a yi maka su ba saboda darajar wannan shi yasa suka ji ya ce kuska ta ya kalla ya gaya min kaza kina an kai karshe to shi yasa an ka ce waji daga mai daraja ne daraja ko ta samo asali daga huska saboda huskar dan adam ita ce abu mafi kima da daraja ga abin da ake gani a cikin zahiri cikin gabansa fi dunya wal akhira a duniya yana da daraja wal akhirati kuma shi ma a cikin ranar lahira shi na da daraja wa min al muqarrabin sannan yana daga cikin makusanta a wajen ubangiji ina ganin ya kamata mu tsaya abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna يا رسول الله وقدوتنا لن نجعل الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله سنحطم قيدنا فينا وندك حصون أعادينا ونزمجر وسط أعادينا